أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم Amin.
karatunmuna littafin ya ƙutatul farida yau za mu tashi fasali na biyar ko na shida? O, an- a, fasali na biyar wanda yake cewa fasulun fi ba'adil adabil matsalubati min al-ikhwani sai dai muhammadu nazif ya ce fasalun rabewa kenan insha Allah fi ba'adil adabil matsalubati min al-ikhwani a cikin shashin ladubba wanda ake nema daga 'yan uwa tijanawa ya zama mutum ya ladabtu da waɗannan ladubba a matsayinsa na batijani Mhm. wa inda liƙata safa hudu na kulfatin bibashin wa rahabin duna ƙabbi ubusaci wa inda ftiraki majma'in kalwazifati ولا بد من تقديم أزكى تهيتي ولا تتدابروا ولا تتقاطعوا وكونوا عباد الله إخوان خرقتي كذاك تعاونوا على البر والتق- والتقى ولا تتعاونوا على فعل سوءتي تهادوا تهابوا بينكم دول- دون كلفة وآتوا لمهتاج ولو شق تمرتي mun samu biyar ba yace wa inda liqa yayin gamuwa da dan uwanka musulmi musamman dan uwanka batijani to tasafahu ku yi gaisuwa hannu da hannu ku yi musafa duna kulfati ba tare da dola wa kai wani nauyi ka gane shine kulfa ai min gairi izhari ma fihi kulfati ba tare da bayyana wani abun da tsolawa kai nauyi yake cikinsa ba wa mashakatin da kuma tsanantawa min tamallukin shine yin fadanci mutum ya faɗi ƙasa kaman zai yi sujada wa tazkiya da kuma tsarkake kai ka nuna ai kai mai tsoron Allah ne mai ladabi ne ku gaisa hannu da hannu tunda ɗan uwanka ne musulmi ɗan uwanka ne batija ne wannan kalma da ce wa inda liƙa malam ya ce ƙasarahu lil wazn ya taƙaita shi ne domin awon waka asali alliqa'u ne zai zama wa inda liqa'i to idan ya kawo wannan madda da alhamza waƙarsa za ta kare saboda haka sai ya taƙaita shi da al- alliqa kawai inda liqa'i ne sai ce inda liqa saboda ƙa'idar nan ta aru jaza lishair sarfu ma la yansarifu wa ziyadatu wan naqsu wa ta'khur wa taqaddum shi mai waka ya halatta gare shi ya sarrafa abinda baya sarrafuwa ma yayi kari ko yayi rage kaga nan rage yayi ya rage hamza ko inda liqa yace inda liqa to haka nan da yin kari da kuma jinkirta abin da yake abin gabatarwa da kuma gabatar da abin da yake majinkirci a wajen mawaki duka wannan ba laifi bane to yace tasafahu inda liqa ku- ku ku gaisa da junan ku hannu da hannu yayin da aka gamu duna kulfati amma ba tare da wani kallafa wa kai wahala ba libashin da sakin fuska shine daga bishasha ko bashasha sakin fuska ka gane ai a sama ce ai ma a bishirin tare da murmushi wa farahin da farin ciki wa sururin da murna duk shine ma'anar bashasha wa rahabin da kuma shimfidar fuska kaga rahab ana samu marhaban duna qabd ubusati ko duna qabdin ba tare da damke fuska ba ubusatin ba tare da murtake fuska ba ai takalluhil waji murtake fuska shine ubusa daga filin abasa ka gane yayi abasa wata walla ya murtake fuska ya juya an ja'ahu al'ama wai dan makahu ya zo masa sai kuma inda ake zargin wani zulmi bigira a cikin suratul mudassir Allah ce summa abasa wa basara summa abasa sannan ya murtike fuska to in ka haɗu da dan uwanka ka ka miƙa masa hannu ku yi musafa amma tare da sakin fuska da shimfidar fuska ba tare da damkewa da murtuke fuska ba hausawa ma sun ce shimfidar fuska ya fi shimfidar taburma akan ka zo a shimfida maka taburma amma a murtuke fuska gara a sake maka fuska ko a ƙasa ma ka zauna wa inda iftiraki majma'in sannan yayin rabuwa da jama'a kal wazifati kamar gurin taron wazifa an yi da wazifa za a rabu da juna to shi ma ana neman musafa can ba ce wa inda liƙa ba to wa inda iftiraki majma'in a yayin rabuwa da taron jama'a kal wazifati to anan ma ta saka hukuri musafa wala budda kuma ba makawa lokacin da aka gamu da lokacin da za a rabu min taqdimi daga gabatar da azka ta hiyyati mafi tsarkin gaisuwa gaisuwa mafi tsarki mafi kyau bayan an yi sallama an yi musafaha to ai gaisuwa kyakkyawa a can ya ce maka inda liqa'i a lokacin gamuwa wa inda insirafi da kuma lokacin juyawa a rabu da juna wala ta wala ta tadabaru kar ku dinga juyawa juna baya kinaya kai ta gaba wala ta taqadau kada ku dinga yanke hulɗa da junanku don wani abu na sabani ya faru wa kunu ibadallahi ikwana kirqati ku kasance bayan Allah ƴan uwan halitta yanda kuke ƴan adam Allah ce wa laqad karramna bani adama to ka girmama shi a matsayin sa na dan adam sannan ka girmama shi a matsayin sa na musulmi ballantana kuma dan uwanka batijani ina fata an gane nan da ya ce maka ikiwanu kirkati hadisi ne ya kawo cewa wala ta tabadaru wala ta qadau wa kunu ibadallahi ikwanan almuslimu aqul muslim a gane ai to wannan hadisi ne malam ya baitantar da shi anan ai bi ma'ana da yace wa kunu ibadallahi ku kasance yan uwan juna wato ku kasance bayan Allah ikiwani kirkati yan uwan halitta li'annaha domin ita wannan dariƙa ta mu ta janiya luhumatun ka luhumatin nasabi tsoka ce kamar tsokan nan ta nasaba in ka gamu da dan uwanka ba ja ne ka rike shi kamar uwar ku ɗaya uban ku ɗaya kamar tsoka ɗaya ce ta haɗa ku ta nasaba wala ta tabada to shine muka yi kaza haka nan ta'awanu ko kaza ka kaza ka haka nan ta'awanu alal birri wat tuqa ku dinga taimakekeniya akan aikin alheri wattuka da kuma aikin tsoron Allah shi ma aya ce asali ya mai da ita baiti ka gane ai wa ta'awanu alal birri wat taqwa yace kaza ka haka nan ta'awanu ku dinga taimake keniya alal birri abinda ake ce masa albirru a cikin ma'ana ta shari'a ismun jami'u jami'un likisalil kiyarati suna ne da yake tattarowa ɗabi'o'in zaɓaɓɓun bayan Allah. Al'albiru, ka gane ai, laisa albiru an tuwolu zuwa ku, ƙibal almashiriki wal magharibi, walakin albiru mana mana billahi wal yawmil akhir har zuwa ƙarshe. In imani da Allah da ranar lahira aina daga cikin kisalul kiyarati. Can kuma sai lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Ciyarwa daga abin da kake so ai ɗabi'o'i ne na zaɓaɓɓun bayan Allah. to ku dinga taimake ke ne akan dukkan wani aiki na da'a wattuqa da kuma aiki na tsoron Allah in an ce attuqa shi ita kuma kalimatun kalma ce jami'atun ka gane ai li menene jami'atun li sa'adati dunya wal akhirah in aka ce maka attuqa ko attaqwa to kalma ce da take tattarowa ga arzikin duniya da lahira jin tsoron Allah zai sa ka arzuta a duniya kuma zai sa ka arzuta a lahira to ku taimaka wa junan da yin nasiha an kaga mutum yana abin da ba daidai ba to kai masa nasiha ya dawo ya aikata aiki na nagarta da kuma aiki na tsoron Allah domin ya samu sa'adatu duniya wa sa'adatu akhirah wala ta ta'awanu ala fi'li sau'ati kar ku yi taimakekeniya akan aiki wato akan aikata mummuna kar ku taimaki juna ala fili sawati abu sa aikata mummunan aiki shi ma wannan Allah ce wala ta'awanu ala ismi wal udwan kar ku taimake ne akan aikin zunubi da kuma aikin ta'adda na ketare iyaka ina fata an gane abin da yake nufi a nan a fi'il sau'ati ai alfahisha ce aikata mummuna aiki na alfahasha wa kullu kisalin zamima da kuma dukkan wata ɗabi'a a bazzargi ta hadau ku yi wa junanku kyauta ka gane ai ta hagu ku so ku yi soyayya bai na ku tsakaninku duna kulfatin ba tare da tsola wa juna nauyi ba ai min gari takallufin ba tare da kallafa wa kai dole ba ka da shi ka ce sai ka yi kyauta ba ina fata an gane kuma kai da kake neman kyautar kar ka ɗora masa dole ya yi maka kyautar da tafi ƙarfinsa ko bayi da ita ka gane ya kamar matsalar da ake samu wajen yan uwa tijanawa haka kawai mutum ya tsiri ziyara bai da isasshen guzuri ya ce ai shi ya fitar ziyara zai je gari kaza daga gari kaza ya zo ba ka san halin da mutane suke ciki ba ka zo ka ce kai ka kawo musu ziyara kuma kana neman hadiya da za ka yi gaba ka ce ka taso daga katsina ko kano kuma ka ce kai daga nan za ka je gaidam kuma za ka wuce borno daga nan za ka wuce gombe ka je kaza alhali baka ɗauko shan guzuri ba wannan a takallufu ne kana dola mutane nauyi mutanen da za ka je baka san halin da suke ciki ba ina fata an gane ita ziyara da suke da awa cewa sun fito ne ziyara a ka'idar ta kamata ya yi ka gane ai duk zawuyar da ka je ka ajiye hadiya ba ka zo ka tsora musu nauyi su baka hadiya ina fata an gane a ka'ida tunda ka fito ne ziyara ka neman albarka ta ta neman madadi to kamata in dai har madadin kake nema da gaske har albarkacin masu zawuyar kake nema da gaske to in ka zo ba magana ka tsola musu nauyi ba ana neman ka ajiye musu hadiya sai ka samu albarka sai su maka addu'a da za ta maka albarka amma ka zo ana tunanin ta yaya za a sauke ka ta yaya za a hada ma kuɗin mota ta yaya za a baka abinci kuma ka sha to gari mai nisa ka ce kai sai a hada maka kuɗin da zai kai ka wannan gari in gaskiya ne in ƙarya ne Allahu a'lamu to wannan ba daidai ba ne yi za ka sa tun mutanen zawiya suna malmalin bako haɗin suka ga bako ya tun karo su da katuwar da ka gaban su ya dinga faduwa saboda su ma suna fama da kansu kuma ka ce sai sun haɗa maka hadiyar da za ta kai ka wani gari mai shegen nisa to wannan ba daidai ba ne ya kamata yan uwa su gyara shi yasa farfesa makari yake cewa yawon ɗora wa mutane haraji. Yi haraji ne. Ba ziyara ba ce, yake neman ɗora mutane haraji ne, kai in ka zo dole-dole, ko yaya ne sai an haɗa maka hadiya, ko akwai ko babu. To wannan ba daidai ba ne, shi yasa nan sai dai Muhammadu Nazifi yake sai maka ta hadau, lallai hadiya ɗin abu ne mai kyau, ku yi wa junanku kyauta, ta habu bainakum. za ku so junanku in dai har kuna yi wa juna kyauta da ma hadisi ne maza Allah ce ta hadau ta hagu ku yi kyauta kwa so junanku to amma fa duna kulfatin kyautar ba tare da ka kallafa wa kanka dole ko ba ka da shi sai ka ci bashi ka yi ba kuma ba tare da ka kallafa wa dan uwanka dole sai ya nemo ko babu sai ya baka ba wa azuli mutajin ku ba da kyauta ga mabukaci a sama kaga ta maka ai ma wujida ku bashi abin da ya samu wata yassara kuma ya saukaka ba babu takallufu babu takalifu babu kulfa ku bawa mabukaci abin da ya samu kuma abin da ya sauwaka walau shikka tamratin ko da tsakin dibino ne shine iya abin da ya samu shine abin da ya sawwaka to ko iya shi ku dauka ku bayar za ku samu albarkar wannan kyauta manzo Allah yace ittaqun nar walau shikki tamratin ku kiyayi wuta ku ji tsoron fadawa wuta bi ma'ana ku yi sadaka domin ta kiyaye ku ga fadawa wuta walau shikki tamra ko da tsakin dibino ne sai malai yace maka ashari ai au kasratin ko da gutsuran gurasa ne ko gutsuran burodi ne ko gutsuran waina ne au zabibati ko ƙwayar zabibu ka mallaka shine abin da zaka iya bayarwa ka bayar dan Allah ya kubutar da kai daga fadawa wuta mun samu baiti nawa to alhamdulillah alhamdulillah